أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله نعم wannan shine darasi na uku na wato wannan littafin muke kanta na tasrifin maidani al-imam al-maidani نعم أوانشن ساتي منكر انتباهي فعلا من الصحيح والمهموس أوانشن ساتي كما إن شاء الله زام دورة إن مخفية باو فعلا من المثال وتباين فعلا من المثال نفي لي وندك مثال مسمي وانا رفيني أكتر مثالكو شيني واندا باو كلمة إسا كو فاول فيل إسا كسان شامي عرفيني نا إلا واو تيكو ياو كما هو صلاة كو كما مي كو كما مي كو كما يعارة كما كما تنسي an shaci mal misal nan ban fa'ala ne na misal akwai fa'ila nas amma da wannan fa'ala muka samu zai wannan babi malam ce ai lam ka san anna fa'ala cewa fa'ala min al misal na fi'li wanda ke misali misal idza kana fi mawdi'in fi'lihi aw lam fi'li harfun min huruf al hal wato a lokacin da wani harfi da cikin haruf huruf al hal huruf al izhar kenan ko a lokacin da yake sun kasance a bagiran ainul fi'li isa ainul fi'li isa ko kuma lamul fi'li isa ya'ti mustaqbalun maftuhan mustaqbalinsa shine mudari'insa kenan zai zo shi na maftuhi ma'ana fa'ala min al-mithal idan mudari'insa kasance idan mudari'in kasance halqiyul aini ne ko kasance mai halqiyul lami ne to idan aka kawo mudari'in za kawo za zo da shi halaka wani ma da maftuhal ain za wato ain din nan tashi fata nahu kaman me wahaba yahab wada'a yada'u wa ya'ara ya'aru yanzu da muka dauko wahaba kun ga halqiyul aini ne ku ina harfu ina yanzu fili ne na farko dai fili ne misal sai ga wawu ne yace harfin illa yace fa'il kalima sannan ainul kalma dissa alha'u ce alha kuma tana cikin mai huruful halq kun ga halqiyul aini ne kenan saboda haka idan suka kawo mudari'in zakawa wannan ha'u dit fata dama yace za fata yace ainul kalma ba yace za fata sai a ce wahaba sai a ce me yahabu wada'a wannan wani irin kala ne kenan wada'a kun ga halqiyul lami ne lamun kalma dinsa shine al'ain zamu ga cewa mai harf halqin ne saboda haka sai mu ce wada'a ina ainin kalma yake da'at ko shine ainin kalma to idan muka zo ga mudari tunda lamu dinsa harf halqin ce idan muka zo ga mudari wannan da'u ainin kalma din zamu fata sai mu ce wada'a mu ce mi ya da'u nan ga wawi kenan ga yayi kamar kace ya'ara ya'ara sai ka ce mi ya ya'aru kaga mi shi ma dai mikan ne yayi wanda ya kasance halqiyul ainin sai ga mudari insa wannan ainihin kalma da fata za ka sai ka ce masa sai ka ce yara ya yaro ina ce yara ta shat shine wato sahat akwai ta sauti kenan shine ma'anar yara ta shat ya yaro sannan wa in kana khaliyan tunai na kasance me kenan da ya kasance halqiyul halqiyul aini ne ko kuma mi halqiyul lami ne to amma wa in kana khaliyan min hurufil halq idan ya kasance wanda yayi yofinta ne daga hurufil halq ya'ti mustaqbaluhu maksuran wato mustaqbalinsa mudarin zai zo yana zuwa maksuri nahu wasala yasuru mana yanzu idan wannan fi'il misali kasance babu harfi halqin cikin sa la fi ainihi wala fi lamihi to kun ga kenan kasance mai khaliyin ne min harfin halq ta wannan irin wannan yanayin mudarin sa zai zo mai maksuran shina maksuri sai ce nahu wasala wasala kun ga misali ne wawi wanda yake mai laysa ma da laysa huwa halqiyyan ayn wala halqiyyan lam don haka mudarin zai zo maksurun ayn kenan sai ce mai kenan wasala yasilu والأصل أمن أصل ميم عون وصل فعال ميم عون يصل يا إلو يا إلو kun ga an shafa wa kalma ta wannan wawa da kenan shi yasa malai ce wal aslu abinda asin yasilu shine me yawsilu tunda wasala aka ci kun ga ga kaida madi harfin mudara za ka ramsa kawai ko eh to asin yasilu din yawsilu ne yawsilu akan ma wani me kenan yaf'ilu kun ga mawsul aini ne fil mudari kamar da aka faɗi aka faɗi ko shi wajen kasance khalin min huruf al halq zai zo mawsul aini da kun ga wasala yawsilu ne asli fa hudifat al waw sai aka shafi waw wace waw kenan wanda ya shafa al kalima ga ta nan wannan waw ta yawsilu aka shafe ta saboda me li husuliha saboda hasalwata bayna al ya'i wal kasrati al lazima tsakanin yawo da kuma kasra da take lazima ma saboda an sami tsakanin yawo ina yawo take ta yawsilu kenan ya wannan harfin mudara kenan so an sami tsine tsakanin ya'u da kuma kasra wace iri kasra lazima mana kasra da ta dole kun ga aiwa kasra ce lazima tunda an ce kaidan ya kasance misali ne wawi ko ya'i wa kana khali min huruf al-hal to an ga mu cewa mi maksur al-ain yake zuwa wujuban mun kasra ce lazima to mun saki shafi wannan wawu dit saboda ta kunne tsakanin yawu yawu kenan yawu ta ghaibi kenan ko da kuma me kenan da kuma me kasra lazima wannan kasra dake karshen sat ake ga cewa ada kace ya idu asin sai me ya wa'idu kaga sai shafi wannan wawu dit sai ta tsakanin yawu da kuma me kasra lazima yace kasra wannan me al-ain al-ain dake kenan kun gane ku to haka dai ake binta a shafi shi wannan shine kaida amma to sai abin da cewa nan shine to idan ya kasance mi tawsilu ne misali ko tawsilu ne ko kuma asilu ko nasilu ya ka ita shafi ta kuma tsakanin yawo da kasra lazima nasilu fili wanda ajin ya zuwa gami المتكلم وانك المعظم نفسه وكما عند جميع الشيء زاغم المتكلم معه غيره ده كما يرين تصيل تم خاطبي ko ba misali sannan da kuma mi da kuma mi ausil ta muskallibi ta kuma iskanin ya'u da kuma kasra lazima kuma iskanin in kace ausil ta kuma iskanin mi hamza da kasra lazima kace nasid ta kuma iskanin nun da kasra lazima kace mi tawsil ta kuma iskanin ta da kasra lazima kuma an shi abin da sana shafe ta saboda mi ta kuma tsakanin wato ya'u kasra lazima kun kenan nan ba tsakanin wa da ya'u da kasra lazima ta akuwa kun ga kenan haka ana akwai din zai sa shafe ta ko babu dalili to abinda sacin da aka shafe ta babu dalili sa shafe sai ba ni ta kuma tsakanin yawo da kasra da harfin da yake ce ba ya uba ne nuni ne ko ta ko hamza kun ga akwai babu dalilin da sa shafe ta ko sau tun farko dalilin da sa na shafe sa ku ta ku ne tsakanin yawo a kashi da kuma kasra lazima amma in ka jingina filin zuwa kan kace asili ko zuwa ga mukhadab kace tasili ko zuwa ga mutkallimun almutakallim ma hu ghairu kace nasili ko almu'adhdhim nafsu kace nasilu din to za ku ga ai ba wanne illa ba wa dalilin da yasa shafi ta to me yasa shafi daga sauran saboda wato an yi hamlin an yi ilhaqin an yi hamlin wayancan ne akan wannan din kun gane ko tunda ai yawo wayancan dan uwa ita yawo ce to sai aka mi aka ilhaqin su da ita yawo mana aka ba su mi aka ba su hukuncin ita yawo ya zama ne cewa ko su ne annan tunda an ba su hukuncin yawo to za a shafi wawo kun gane ko to kun ga amma sun yawo cike da wannan hukunci amma hamza da nun da ta'u an ba su hukuncin me an ba su hukuncin yawo sau da mi ‘yan uwanta ne ku ‘yan uwanta ne shi ya ba da wannan damar kun gane ku to shi ne wal aqlab abinda mafi rinjaye fi masdarihi ga masdarinsa ya tabawu to ana la'akari ne bil luzum wa ta'addi da al luzum da ta'addi ma'ana idan aka zo ga masdari to abinda galima ake la'akari da shi wal aqlab fi masdari abinda mafi rinjaye ga masdarinsa to abinda aqlab mafi rinjaye kenan za a la'akari da al luzum da ta'addi ma'ana za a dibi cewa fi'lin sa lazimi ne ko kuma ta'addi ne in lazimi ne to ga da zai zo dan kuma ta'addi ne shi ma dai ya da zai zo mala ce fa yuqal sai a ce fil lazim a lazim sai a ce fu'ulan fu'ulan akama ne akawo kalma akama ne fu'ulan dan fi ne ya ce lazimi ne wannan shine aghlab sai a ce wasala usulan warada wurudan kun gane ku to shi ne kun ga mun ga mi lazim ne warada ya tuzga kin wasala ya isa ka gane kun ga lazimi ne wa fil muta'addi ga kuma wanda ke muta'addi sai a ce me kenan fa'alan ba ku ce wahaba ta ta gami fili ne wanda iri muta'addi ko me misali akwai irin wani misali cikin Qur'ani wanga misali sai ce amma misali amri ne nasa wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imrati aqira fahab li min ladunka waliya sannan akwai wani misali na'am ماذا يهب لمن يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ووهبنا له إسحاق إسحاق فول بين وهبنا kunga kenan fi'ili ne mutaddi tunda mutaddi ne masanin sami da aghlabi zuwa kama wani fa'alan sai ce wahaba wahaban nan kurin ya sani tafi ina ce wahaban yake wahaban sannan wa wa'ada a ce me kina wa'adan kun ga shi yami dikira ne ku kun gane ku wa'attu wa'attu na masa alƙawari kenan akwai misali akwai misali inda wa'ada yanzu matsayin fili mutaddi cikin qur'ani wa'adakum rabbukum na'am akwai misali gida ya'iduhum wa yumanni kun ga dai fili ne mai mutaddi kicin da wato misali ne wanda ke mutaddi to masarinsa aghlab inda ake la'akari shi tunda mutaddi to zai zo kamar mifal sai ce wa'ada wa'adan to shi sannan wai qaw fihi naw'un akhar wato wani nau'i na daban naw'un akharu wani nau'i na daban na masdari kenan to wai qaw yana akwa fihi ga wato shi mi fa'ala na misal ana samun nau'i na masdari na daban ya ku gare shi na haka mi silatin silatin wa idatin da idatin wa hibatin da hibati in gangon nau'i ne masdari ko wani wanda ba irin wa'incin bane wani nau'i ne masdari amma dai wannan ba asli ne ba me ma'aunin silatin kun ga me ma'aunin sa ilatin kun ga an shafi mi fa'al kalma ce alwawu idatin shi ma dai mi ilatin an shafi fa'al kalma haka ba mi hibatin shi ma dai mi ilatin kun gane ko shi ne an da sun sinatin in ka ce wasala ya silu sai ka ce mi wislun fi'ilun kenan sai ka naqna harkar wawu kasra kenan zuwa ga mi harfi na gaba shine as-sad sai ka shafi wawu sai da mi sila sai ka kawo tawu aywadi ma'ana kawo tawu a maimakon mi wannan wawu kalma da wannan fa'a kalma da shafi wawu kenan sai ki mi silatan haka ma mi wa'ada ya'idu aidatan asin sami wa'idun wa'idun sai ka naqna harkar wato wannan mi wawu zuwa ga mi ainu ka gane ko shi ne sannan kawo ta aiwa don wani wata da shafi sai ce mai aidatan aidatan haka ma mai hibatan alhiba ka yi ta ma mai wahaba ne ya hafi sai ka ce mai wihibun wihibun suke na harka wato wannan wawu zagami alha sai kawo ta aiwa ka ce mai hibatan kun gane ko wannan shi ne wannan shi ne ke na arja ma ko wannan suke wanda suke gan cewa asin su fi'ilatin ne idan ka ce silatin asin ta mai wasilatun ka ce aidatan asin sa mai wa'idatun ka ce hibatan asin sa mai wahibatan akwai ma'ani mai kenan fi'ilatan sai aka naqni harka wato wawu fa'ul kalma kenan aka naqni harka fa'ul kalma kasra kenan zagumi ainul kalima sai aka shafi yadda mai silatan aidatan hibatan don haka asin sa wislatan ne sai aka naqni harka wawu zagumi as-sad idan silatan wa idatan shine asli ga wani kaulin kenan aka naqni harka wawu zagumi ainul kalima da aidatan sannan wahibatan kun ga shi ma irin wannan ne kun ga sai aka naqni harka wawu tawbi wahibatan yace alkasru ko a cira ta da zuwa ga mi'anil kalma dami hibatan to kun ga wannan kaulin ta ai wazu yace mai kun fa'al kalma ce shafi ga wancan kaulin mai kun fa'al kalma ce yace sun sami wa'idun ne da wisdun da wada wihibun sai aka shafi wa fa'al kalma aka kawo mi ta ai wazu kuma ga kauli akwai kuma su ganin kawai ta wata mi silatin da yatin da hibatan da makantan su ko da yaushe wazu shi wanda dai ina ga wani ra'ayi ne mawjud saboda kaida suka fadi wanda shi wanda shine akthar cewa ba tara la yajma'u bayna al-awad wal mu'awad an ba tara tsakanin awad da kuma awad al-mu'awad an wannan kaida ce kun fahimta kun ba tara tsakanin su to kun ga kenan idan haka ne sila ga wayanda suka ce silatan silatan aidatin hibatan asin sa wislatan ne da waidatin da hibatan ake naqli harkar fa'il kalma wawu kenan aka cace zuwa ga anil kalma dawo mai silatan aidatin hibatan kun ga ta ba ai wadi bace ta wude ce ta masari kamar ce rahimahu rahmatan wata masari ce ba ai wadi bace amma wanda suka ce asin su fi'ilun ne waidun ne da wasin da wahibun kun ga kenan bayan shafi wannan wawu dit wannan ta ai wadi ce kun gane ku shine shi sa ga wayanda suka ce fi'ilatin ne asini to biwa ka ce mi wannan tawi ai wadi ce sai inda ai wadi ce kenan da an yi mi kenan da kafin ka shafi wannan wawa da ashe tuni da kina already an kawo ma'awu almada al'aiwat kafin ma a shafi wanda alma'awu da an hudu sai ka ce waslatan wa'idatan mada wahibatan ka ce wannan tawo da yawa ce yawa ce ga mi kenan ga wawa da baka ko shafi ba kun ga kenan ra'ayin raif dun kaida sai ka shafi tukunna abu misali sannan a kawo yawa wanda yawa ba yi koyi shekila yazimi ba ba koyi shekila ba duk yanzu ka ce qul ba ka shafi kalma ba ka kawo yawa ce ne hala ka ba kawo to ba lazim bane illa irin wanga babin wasu a ganci lazimi su kakawa iwat wasu a ganci abi ba lazimi ba ne kun gane ku to shi ne amma ya akwai lokutan da ake ake iya shafe ta wa akhdafuka ida al-amr alladhi wa'adu ka ida ida al-amr wa akhdafuka ida al-amr ay idata al-amr sai shafe ta sau da idafar da aka ta tsaye matsayin ta shi yasa aka shafe wannan ta wadda kana ya shafe ta kun gane ku amma in ba haka ba tunda kun ga iwad ce bai kamata a ce an kawo ta matsayin iwad ga fa'il kalma kuma a zo a shafe ta ba babu iwad ba ma'uda kun ga an biya kun gane ku shi ne don haka dai a ƙarshen da suka ce asin ce fi'ilatan ne wannan tawo in ka ce in ka ce awadi ce to fihi nazar saboda kenan mi zai kasance awad an sama awad tun kafin a shafi bi al-ma'awud an kun ga kuma mi an tara tsakanin su in ka ce wasatan waidatan wahibatan kun ga wannan wace al-ma'awud an take kun ga wannan ta matsayin kun ga an tara tun kwala yajma'u bainal awad ma'awud an in dai an shafi wancan to in ma a bashi shikenan ko kuma a shafe shi aka wani abu yawa da yasa ga irin wanga babin kenan kun gane ku shi yasa ga wani suka ce fi'latin ba cewa wannan ta udit ai wa in ka ce wa dace wannan to da'if ne jiddan wasu zai ce isu al-mubarris ta hadisan din ta iska ne yau da ma'ud anhu amma dai wannan khilaful mashhur san shine wannan an fahimta ku don shi nau'in na wani nau'i na daban da ke akwa matsayin masri gare shi don haka me yema wannan silati ailati kun ga fa'al kana shafi ailati shi ma ailati hibati ailati duk dai shi ne sannan wasu fa'ili iswal dinsa yatina zuwa ala wasu fa'il akan ma wani fa'il kun ga fa'il ko da haka sai ka harfan ga baki da sai ka ƙara mai al'alif tsakanin fa'u da ainul kalma shikenan ka ce fa'il ka gane shine sai ka ce mi wahib wa'id kun gane ko wasil sannan wasu maf'ulihi ismul maf'ul dinsa me yasa ismul fa'il sunan wanda ya aiki ismul maf'ul kuma sunan wanda aikin fada ma yanzu kai yanzu ne nace wa'atu kana ma alkalmi to ni ne wa'id kai ko kai ne maw'ud shine to wasu maf'ulihi ismul maf'ul dinsa ya ti ala wasu maf'uli ina zuwa kuma wani maf'ul nahu kuma kici me wasilin wasilin kun ga me yake nan misali wannan aikin na alwas misali su aikin shine wasil shi kuwa abin da aka sa da shami mausul kun gane ko to shine wa wahibin wanda ya baiwa shine wahib kun ga kan mawani fa'il mawhub wanda ya kyauta an gane ko shine to wannan shi ne isfa'il suful din kun ga yadda ake gina su malaci amma al'amru amma al'amr amri kenan siga ta amri ake magana sannan wannahi da nahi hani kenan wanda ana gashi kan kun ka san ya gabata ku faqad zakartu annahuma yubnayani ala surati al-fil mustaqbal malaci hakika na ambaci cewa su hakika su su bi wannan ana gina su ne akan sura fi'li mustaqbali mudari kenan wannan sura ta mudari ita ita zaka kawo wa sai ka gina mi da amri da kuma mi da kuma nahi kun gane ku shine dan sai ka ce mi fataqul sai ka ce min tasilu daga tasil ba shine mudari in ba mustaqbal din ba kenan to ai kawai sani zaka gina mi amri da nahi tasilu ka ce tasil mudari in kenan in ka suka gina amri sai ka mi an shi ma mun ya kare ta gabata ba sai dan harfi da bai kasance mutaharriki ne فإذا شاف حرف الزائد أسكن قرشين سكو أشي سين تعلم يتعلم سكتي يتعلم kunga shi ne to kunga tasiru ai wanda wanda yake muharraku ma da athani ne ba shi kenan ba wakati kawo ne 50 to shafi bi harfin mudara sannan ka sukunin bi harfin gashi da mun kalma kenan shi sama da ce fataqul sai ka ce min tasir daga tasiri ka ce me shafi ta'u ka shafi ta'u suka sukunin la sai ka ce me sil wala ka ga mi amri kenan nahi kuma na kai za ƙara la nahiya kun gane ko la nahiya tasilu zai kara mata la nahiya sai mila za ta kawai za ta jazmanci karshen sa ko shikenan sai ce tasilu sai ce mila tasil shine ma ne ce wala tasil wa min tahabu da kun fi'ilin tahabu sai ka ce mi hab kun gane ku kakka ce kakka ce ya habu wai kakka ce hab wai mudari amri ne na ahabu ko na habu ko tahabu ko ya habu shine ka san ce biya ka ce amri ne ya habu dun ya habu bai siya ta mishi amri mukhadabi kawai ke siya ta mishi amma ghaibi lamun amr ake samu mudari ake dauka samu lamun amr wanda samu mudari sa lamun arba amri bane fili ne mudari wanda lamun amr take nuna mi talibi take sai nuna nuna akan talibi misali yanzu idan kana suka ce mi yanzu ya sada suwa sai ka ce mi biya ka ce mi wacce sil an ta kake nufi zaka inna inna kun ga kenan mukhadabi shi ne siya ta amri amma in ghaibi ne misali to mudarin zaka dauka sai ka samu lamun amr wanda ita safi ne nuna akan wurdi ko sai ka ce mi li yasil ka gane ko man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul misali misali ba ku falyaqul ka ce shi khairan aw liyasmut kun ga ghaibi ne kawai lamul amri kan fa da ita amma shi gini na amri bina'i na amri nami ne kenan bina'i na amri na kawai me mukhadab ne wanda kenan shi ke da wannan siga don haka kenan hab anta kenan don haka me me mudarin tahabu kai kenan kun gane ku to shine sannan me muje kun ga hab in kana suka mishi amurka shafin nan ta hafa mudara kenan sai ka sukun karshe sai ka ce mi hab shi kenan ta habu sai ka ce hab idan kana sun ka gina nahi kawai ba wai ginin zaki ba fil ba kawai la za ka sai mai dasma shi ka hani ga aikata aiki sai ce la ta hab sannan min ta ya'ru ga ta ya'ru sai ka ce mi i'ar i'ar ai da muka diba ta ya'ru ba irin mu mi tasil bane shi yanzu harfi na biyu mi sakini ne to in sakini kaya ta gaba cewa za a shafa fil mudara a sukunin karshe ko sai da mi bai karantuwa tun da lafiya Allah ba ta harar ka suke hamzatu wasu sai kami hamzatu wasu dai dan kawo ta ina hannun kalma take ina hannun kalma take duk filin ta ya aro musu ka shafi tawo kayi su ga shi ina hannun kalma take eh ina ainihin kalma in ka ce ta yaro yanzu ka shafe tawo ka yi sukunin karshe ina hannun kalma ainihin da ya gata ne ya ara fa'ala kun ga ainihin misali kun ga ta yaro me kenan tafalu kun ga yana kalma ce wannan la'ayin din din suka shafi ta ka su ne karshe suka hamza su hamza su ne suka hamza su ne na nilkan ma ce la'ayin ku kun ga maftuha ce ana fata da gabata ba fata sai ya ce ni a sai da ya mi a kasar bi kada kama da mudari wato wanda ke ni marfu'i halati ma da halati ma da alwaqfi alai lokacin aka waqfi a kansa kun gane ko shine sai ka ce mi wa min ta yaro sai ka ce mi iyaru ina ka gina mi amri kenan idan na hayi kasu ka gina ka ƙara yau ta yaro din duk dai kansa ya zaki to sai ka mi sai ka sala annahiya shikenan suke masa tasna sai ce ni wala tayar shikenan sannan min ta'idu shi bai da matsalarin taslimu sai ka shafi kawai tawu kai sukun karshe sai ka ce ait in nahi ne qara la wa fi'lin mudari in kai sukun jami tasma karshe ke bila ta'id shi ne kun gane ku amma dai na akwai wani abu da kan ke kan rikitarsuwa wurin me yasa aka shafi yanzu in ka ce ya habu ko ta habu ko wada ko ya da'u ko ta da'u ina fa'al kalma ciki me ma'aunin su ta'alu ne gaba dai ina fa'al kalma ina fa'al kalma yanka ce ya kamata akwai dalilin sa shafe su eh akwai dalilin sa wai a shafe ita fa'al kalma din goyin gafi illan ya habu ina fa'al kalma ciki kun gane ta in muka ce wa bai ina fa'al kalma ciki wawo ce fa'al kalma in muka ce tawo akwai ta hakan kace wada kace ba akwai ta in ga bawo ta to kuma akwai sautin ne yasa shafe ta ai ga ga irin yasilu an ce sun sausi ne sauti akwai ya kunya tsakanin ya'u da kuma kasra lazima amma nan da muka ce ya habu in mun ji ya ku tsakanin ya'u amma ku tsakanin ya'u ne kasra lazima ga yanzu halin da suke in ga bawo din sai shafe ta amma abin da ga zahiri kenan amma abin da sai a ce shafe ta kaga ya habu din nake inda ya dawo kaga irin wayannan asin su asin su mutsuratul aini ne fil asl asini wahaba yauhibu kama wani yafi'lu kenan yauhibu sai aka shafi wannan wawu din sai ta ku tsakanin mi yawo da kasra lazima sai dabi yahibu sai aka diba aka ainihin sabi halqiyya ce sai aka fata dabi yahabu sai aka shima wada asini wada yaudi au yake ka zo ka kenan mi sai shafi wannan wawu din gujuba sai ku tsakanin yawo da kasra bi ta kasra mai lazima sai dabi yaudi au sanin sai ka ji halqiyun lam ne sai kami sai ka wa an tuna khata sai ka ce mi ya dawo to kun ga ibe da rikici ko ibe da wata matsala akwai mai tambaya shi mu je next day mala ci bawo fa'ala min al-ajr bayin fa'alahi bawo fa'ala min al-ajr wato bayin fa'ala min al-ajr na ajr mun san fili ajr fili ajr fi kada ka ci wanda tsakiyar sani harfin illa wanda dai ainul kalma din sa don ana samun misali ne har kamar irin misali waswasa waswasa ina tsakiyar sa yake yanzu ba wata cikin harfin da ke tsake sa shi yanzu ke ajwafi ne ba shi masa ajwafi ne kuma irin wasu ba shi masa mi ba shi alif 50 ba shi alif 50 shi so ya ta harfa illa guda biyu so wannan wawu din take ganta waswasa asin ta ai ba wawu bace asin ta ba wawu bace dama yanka ce irin waswasa idan ka ce mai irin qalla idan ka suka gina ruba'in sa mudaf sai ka ce mi qallala ka shi kamar ni fa'ala kai tadhifi an din su kenan qallala lamu ne kina akwai uku ko wannan ta tsakiya ta biyu kenan suke dalinta ta koma jinsin fawal kalma sai ce bi alqala haka ake gina shi kai da wasu wasu kenan kai shi ma wasu sai a cikin bi al-mudaf wato na ina cikin bi al-mudaf na me kenan na rubai kun ga mi ba al-lafif bane kai sai kace an samu illa guda bi sannan wa dit shi al-lafif gaba ɗaya hurfi illa din nan gaba ɗaya harfi illa din nan imma cimma asli ne ko kuma me aslin su mai harfi illa ne yanzu kace qawa misali ga wawon an yi kalma ta safi illa sanin yana lamun kalma ciki eh ga ta nan me ke ne lamun kalma nan al'alif mun kalba ce amma da an yayi kana samun mun kalba ce an harfin sayi ba ta samu mun kalba ce an yayi ka gane ku man ka dauta wasu wasu in kuma ainihin asli wasu misali sai ce mi wasasa ka suka ce mi waswasa kaga asalin ta misinin ce maka to kaga ba mi ba alifif bane wannan wawo dake asalin ta ba mi ba bawo bace asalin ta mi sino ce ka gane ku to shi ne za ka irin wanda ba ci masa bi allafi duk da cewa mi hafu illa din gami akwai su gami ga fawal kalma zai cewa mi hafu illa akwai su gami fawal kalma kuma mi lamul kalma ta farko mun gane ku to shi ne dai shi asiya ce kuma amma dai tun da ka ga mubdala ce to wannan layo ta ba sai sakon sai irin wannan sai kace mi al-mudaf to mu ji ajuf ajuf shine wanda mi ainu kalma din sai kasance mi harfi da illa ko shine mi ake mi al-ajuf wanda kashi biyu ne kawai in ma wawi ne ko ya yake babu alfiyu sa wannan in ka ga alfiyun ba alfi bane wannan alfi ma sun tabi wawu ce ko kuma sun tabi ya wuce ku yanzu idan kace irin qala qala kace ai kace ai an samu alfiya shi irin su qala a ba alfi bane wannan me ya asni wannan asninta ko alif ce asninta ba alif bace asninta wawu ce daga alqawli ne ba sun ta qawala ne kin sai ka ni aka yi qalbi ilan bi mada bil qalb litakhfif sai aka mai qalbi kuma bi al alif بتحركها ماذا وانفتح ما قبلها سو زمت متحركة بالفتحة سنن كما انفتح ما قبلها بيك مناسبة الفتح الالف ساكن مش الالف ده دام قال للتخفيف كده شنو دليل ساكن ولا kun gane ko haka idan kace ba kun ga bayan ali kun ga sun tami za ka a kashi ajin kashi biyu ne kawai imami wawi ko yayi amma alfi ba shin kaga alfi min kalocin tunan asli wanda wannan asli ma wani ko yawo to malai ce ilm musamman fa'ala cewa fa'ala min al-ajf na fili wanda ke ajwa fi ya'ti mustaqbaluhu madmuman mustaqbalin sa na zami madmumi mudari'in sa ke na zami madmum me yake madmuman ai madmum al-ayn shan da ake magana dama ayin kalma ake magana ko kalma fata yake mata kun gane ku ko da shi fata yake mata saboda ce fata ce a khaf kun gane ku ba kasra ko mi ko ai dhamma in kai an kasra ko dhamma ba su yi bane da zai kace qila misali asin sa qala ne kun gane ku asin sa qala ne aka ce qawila ake ma da ilan bi ma da bin naqd wal qad da qila kun ga asin wannan kasra asin ta wannan asin kasrat ba ta yi ba ta'anul kalma ce ba fa'al kalma ce haka ma in kace bi doriba misali asin daraba ne ku gane ku kun gadi ba a samu tazo ne sai sa duk ku ce ku ce muke anil kalma ake magana kawai ita lamar kalma madi tana da ahwal dinta kun gane ku idan ku fa'al kana ku fata gido haka gaba da ahwal din kun yance madmuman ya ce sa'un madmuman kuma fitan kuma sura anil kalma ake magana shi ne an ce ilm an fa'al ka san ilm ka san an fa'ala cewa fa'ala min al-ajf wato hakika fa'ala na daga fi'ili wanda ke ajwa fi ya ce mustaqbaluhu madmuman wato mustaqbalin sa na zuwa bi madmumi ka gane ku shine kun gane ku sai ya ce me kenan yaf aulu kenan ka gane ko amma a tashariki in kana min banatul wawi da yake ce daga banatul wawi ne nan banatul wawi ne suka amfani da shi ne ke nufi banatul wawi fi'ili wanda ko fi'il da suka kasance wannan alif ta tasu mun qalaba ce amma da an aslin wanda wannan aslin wawi ne kuma qala aslin sami qawala to wanga wanga min banatul ma da yake wanga rin fi'ili ajif min banatul ma da alwawi ku gane ko to shi yake magana idan wato kasance min banatul wawi ne ma'ana wannan alif ta tasa ta kasance ne aslin ta wawi ce ko kuma mi ya kasance dai an kana istawa wace in shakin shi min banati bawu to nahu kamar me qala qala kun ga sun suka walace min banati bawu ne to mustaqbil zai zo me madmumi sai ka ce ni yaqulu me yake na madmuman ai madmuman aini ake magana zai zo madmuman aini sai mu ce yaqulu kun ga yaqulu yaqulu ina ne kalma take arka zai ce ina ne kalma yaqulu qala me yake ce yani kalma wa ko tun ka ce yaqulu ina ne kalma wannan ma wadda ya sha'anin kuma jama'a na da mahalar har sai ba ba su ne yanke mata za su yake mata ta nemi da wani shi bai dama shi ake ailan bi mada bil qalb kun gane bil bil naqd nake so yace kun gane ku asin yaqulu din yaqulu asinsa ka fa'ala qala qawala asinsa ake ailan bil qalb aka yi qalbin alif wawu da alif ake qala mudari shi kun kace yaqulu asinsa bi yaqulu yaqulu akan ma wani muke nan yaf'ulu zaka qaf azin sa sukun yake gare ta shi kace kuwa a cike ta mi ce anin kalma a cike ta dammat qawala ya ce qala yaqulu shine asin yaqulu yaqulu damma ta yi nabi kan bi kan wawu wani sawayin da cikin malama kun cikin cewa mi man ga hufe illa din ke gani murakkaba ce ma da an harakatai ne wanda suke an harakatai ne ke mujansa da su idan ka ce ni idan kawo alif to murakkaba ce amma da fata biyu yawo kasra bit kawo shi wawo dumma biyu to zan kace ya qulu aya ko nabi gawa wannan wani tsayin kamar dumma biyu ce kuma ga dumma ne misali kuma ta yi nabi na sai nakalin ta zuwa game zuwa game wal kalma qaf ken sai da wami yaqumu sai ke nakalin wannan harka dumma ta wawo zuwa game qaf sai da wami yaqumu yaqu yaqulu aka qama qawama ne kun sai ku ce ni yaqumu kuma sun sai yaqumu ne suka yi ladin min nakalin nakalin wannan harka ta wawo zuwa game qaf sai da wami yaqumu sannan warama rama kun ga asalin sa ne rama asin sami a ce rawuman nga wawi ne ko nga asin sami rawuman ne kenan ko shi ne shi ma irin sai ka ce mi yarumu me asin yarumu yarumu asin sami yarumu ne kun gane ku sai ka nafi wannan harka ta wawu zuwa ga mai fa'al kalma ya dawo mai yarumu kun gani ba su kauce makaida sannan wa maksuran wanda maksur mawdufi akan mi madmum ke da cewa ilma anna harwe za ka kutun farko ne ilma anna fa'al min al-ajf yati mustaqbaluhu maksuran wato musamman sa zuwa maksudi in kana min banati lahi idan kasance min banati lahi ne mana wannan ani kuma sai ya wuce kina kuma kala kuma kayala yake ko shi ne sai ka kanta kuma mi alif to idan ka zo mudari sai ka ce mi sai ka zo da shi kamar ni yaf'il sai ka ce mi yakilu me ya san yakilu yak yilu yake to har waye da irin wancan ne ya matsayin mi kasra biyu ce kuma kasra karshen ta akwai nauyi sai naqlin ta zuwa ga alkaf fa wal kalma kenan sai da wami yakilu kun gane ko kun gane ko lokacin da kasace nabi akan yawo sai aka nafi sa ga mai alkaf da dawo mai yake ne haka ba baya ne kun ga shi ma da min banatin layin sai kace mai yabiyau asin yabiyau shine mai yabiyau akan ma ne ya fa'ili kun ga zuwa kan kaida kasancewa kasra ta nabi kasan yawo sai aka nafi ta zuwa ga mai sawad kalma ya ce alba'da mu yabiyo sara shi ma dai haka as-sayrura kun gani sara sayara asiri sai ka ce mudari ka ce yasiru yasiru asiri duk da yawancin sai ka naqdi ka zama yasiru qala qala haka nan qala shine muke na na qala akwai qala sai ce yaqilu nan qala ne qailu da yake magana shi ne suke cewa man qala qala Allah faqad kafara wani ce qala Allah daga mi alqailu yake ne idan Allah sai ya ce la ta'khudhu sinatun wala nawm to man qala duk wanda ce qala Allah qailu yake mushtaqun min alqailu to faqad kafara suna wannan ana ku ka gane ku shi to qala kun ga yayi ne shi ma wannan ba wancan bane da muke wanga yayi ne sai ce mi yaqilu kun gane ku to shi ne kun ga sai sai mi yaqilu sai ke naqli shi sama ya ce wa qala da qala yaqilu yaqilu qala yaqilu wani irin wani iri al-mushtaq min al-qailula wato ana tsago daga al-qailula qala qala na tsago daga al-qailula qala yaqilu qailulatan ka gane ko wani shi musan musulmi ne shi ka gane ko qailulatan da yake cewa sara sayyubatan kana qailulatan ka qailulatan ka gane ko haka mami qailulatan yake ka gane ko shi ne wal aghlab amna min kun jayi masir min masir daga masirinsa ya ce zai zo aka wada wasu fali akan manin fali kuma qala qala sai kace mi nahu ma da qawli sai ce qawli ba sai kace mi bai kuma kaman falin ke wasu fali isfal din sa tiyan zuwa wasu fali akan manin fali nahu ma da qa'ilin wa ba'i asin qa'ilin me ma wannan qa'il wannan hamsa yace mi anil kalma ko me asin qa'il qawala qala ni qawala sai ƙara wasu alif da dami qawilu ka qawli shi sun fali ke sai ce mi qawilu mun ka kira ismul fa'il sai kimi qawilu ba shine ismul fa'il din ba sai kai to za ka kaida wannan wawu in wawu ci ko yawo sai da cikin hamza qawilun sai ka bishi hamza sai kimi fa'ilu haka ba'i'un asin sami ba'i'un kun gane ko ai fa'ilun kun ga hamza ce anin kalma to haka asin ta mikin yawo ce ba'i'un sai ka dalinta ta kuma mikin ba'i aka bishi hamza kenan sannan ismu maf'uli ismu maf'uli minhu ismu maf'ul minhu nashi fa'ala al-ajf har in kayan banatin ya in kasance daga banatin da ya yi ne mana kasance wannan fi'ilin nasa ya yi ne kenan ya yi yun ne kenan to ya ci na kasan shi na zuwa na kas wato an shafi na nasu kenan wata mun kusha zuwa tambi kaga ne ko shi ne me yake bana kas an ce na kas wannan ma wata ta abin nan ta maf'ul din sai a shafi kun ga ai naqsin wani yanki na shi an rage shi sai ka ce mi to ya zuwa na kas ka zo tambi na kas kamar ka ce makilu me ya san makilu makyulun yake makyulun aka mani mi maf'ulun makyulun ka gane ko to shine makyulun aka mani kenan maf'ulun kun gane ko to shine shine asinsa kun gami don mata ne mi ke kan mi kan ya sai aka nafi ta zagami alkaf kun gane ko kun gane ko sai dawo mi makyulun kun gane ko to yanzu bayan naqlin dama zuwa al-kaf ko to yanzu wannan dama ce sai ibdani ta kuma mi a juya ta amishe ta mi kasra sai ta yi mujana sadimi da yawo sai dawo mi makiulun an sami iltiqas da kilaini da yawo da wawo to yawo alam ayin kalma ce asiya ce ita kuma zaida ce lil maf'ul za sai ya shafa wannan wawo tunda ce zaida sai ya ce mi mak sai ya ce mi makilun makilun shikenan ka gane ko shine ko kuma in kai naqli ka ce mi makuilun an san ta kwasa ke ko sai shafi mi wawo sai da mi makuilu suka yi ibdalin wannan da kuma kasa ta mutum mutum da sai da ya ukin sai da mi kilu haka sai ko kuma kace mi makiyulu kan ga tambi ga makilun naqis na an ja naqis makilu kuma ja tamma haka mabiyun asin sami mabiyun ne mabiyun kashi mar wannan sai naqli da mi kai naqli da kai naqli ya sa ta kwasa kai sai shafi mi wannan wata maf'ul skep dalin wannan don mace za ta kuma kasra don ta mujana sadiya wata dami mabiyon wannan naqis kenan ko kuma mabiyon ta mi kenan man kana min banati alwawi yati naqisan kawai idan ya kasance min banati alwawi ne to kawai zai zo naqis bai zuwa ta mi sai ce mi maqulun maqu asmi ma asmi maqulu maqawulun awala ne suke ce mi maqawulun kun ga wawa ta farko ce an tunda ta bi wawa maf'ul ce kun gane ko maqawulun sai ka nakli wannan dan mutawawu anil kalma kin zaga qaf wal kalma sai da wani maqulun an sa tuqa sai kin wawa biyu to sai shafi wacin wata maf'ul din sai shafi sai ce mi maqulun amma fa shafin cewa da shafi anil kalma so da yake shafi ta ko qultu an shafi ta tace to ko ga nan ta maf'ul wannan da ka ganta maf'ul ce wannan anil kalma ta an shafi ka gane ku kaga wanda suka ce ma'aunin shine maqulun me ma'aunin suke da asin wanda suka ce wa maf'ul aka shafi me ma'aunin maqulun ke da eh maqul me ma'aunin sa wanda suka ce wa maf'ul da shafi ka san maqulun ne asalin sa maqulun maqulun li asinsa sake naql kun ga wannan idan suka ce wawu din maf'ul ce kun ga wannan wawu mita ce wace irin wawu ce wani suka ce wannan wawu din da aka shafi ta maf'ul ce kun ga wannan wawu ainihin kalma ce wani suka ce kuma ainihin kalma ce aka shafi wannan wawu ta maf'ul ce sai ka ce maqulun kuma ka ce me marumun marumun kun ga shi marumun asinsa wannan wawu ta wuce ainihin kalma ta wuce wa maf'ul ce to wanda suka ce wa maf'ul da aka shafi kenan wanga tawar maruma ainihin kalma ce wani suka ce kuma ainihin kalma ce akhfash kenan to kun ga wagga kenan ita ce mi ita ce za'ida ta maf'ul kenan to wasu maf'ul haka yake zuwa wal amru amri shine qul wa bi' wakil shikenan wannan shine la taqul wa la tabi' wa la takil amda asin qul wal asl amda asin qul ta taqul ne sai kai shafa ku mudara ka sukun karshe dawo mi qul asal ta qawas sai kidai ne a shafi wawu sai dawo mi qul haka ya bi'u bi'a in ka shafa mudara ka sukun karshe bi'a zai dawo sai ka shafi wawu ta qawas sai dawo bi'a kil shi ma ka shafi kace kil kun gane ku haka la taqul la taqul asinsa suka shafi intiqa sai da la taqul la tabi' suka shafi intiqa sai da la tabi' la takil ka shafi intiqa sai da la takil shine ma latifadatu da wal ya sai shafi da wawu da ya wa'in cin ga amrin da nahi intiqa sai sai da haduwa wato saki ne biyu an samu saki ne biyu ya hadu da wannan ya hadu da kinami wa'in nami da ya hadu da wacce bilamul kalma da nan suna da wato ainul kalmati sai aka shafi insha Allah sai mu sai ana insha Allah subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك